اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والفاتح لما سبق ناصر الأجلك ولا إلى صراط المستقيم على آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله سيدنا الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علي فتوح العارفين بحكمتك وانشر علي رحمتك وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام آه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a insha Allah yau za mu fara karatun wato littafin hamziya na imamul busiri Allah ya kara masa yadda Allah kuma ya ji kanshi da rahama a yace bismillahir rahmanir rahim kamar kowane littafi shi ma ya fara littafin sa da sunan Allah mai rahama mai jin kai wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sallam salatin Allah ya tabbata bisa shugabanmu annai Muhammad sallallahu alaihi wasallam da alayensa da aminci yace kaifa sarqa ruqiya kal anbiya'u ya sama amma tsawala ta hasama'u kaifa yace ta yaya al anbiya'u annabawa sarqa za su samu taraki za su samu girma ruqiya ka irin girmanka irin ɗaukakarka ya sama an ya wanda kai kai ne sama ma ɗawala ta hassama'u wanda ba a samu wata sama ta wuce ta a tsayi ba ne ma shi shi ne saman da ba sama a samansa a gani sallallahu alaihi wasallam ya ce lam yusawu ka fi ulaka annabawa kakaf ba su yi daidai da kai ba a cikin ɗaukakarka. Kaga shi a cikin annabawan ma ba sa ansa. Sai aka samu wani shi kuma a nan sai ce maka annabin kamar kowa yake a uzubillah ne shi Wato wani abin da ba su sani ba, har kai ma malam baban gida ba kamar kowa kake. Ka gane? Ka ci wani wani ya fi ka haka abin yi. Ba wanda yake kamar ɗan uwansa. an gane Allah ya fifita wato sashin mutane akan sashin mutane an gane a tilka rusul faddalna ba'dhum ala ba'd manzani sun wasu sun ci wasu wala kad faddalna ba'dan nabiyina ala ba'd annaba an fifita sashi kan sashi to mu din ma haka haka ne Allah ya fifita wasu sun ci wasu ba yadda za a zama daidai to amma wai tsabaragen an raina ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kuma wallahi duk abin da mutum zai ɗebo mara kyau ya tura ma ake ko wallahi kan sai yake turawa wallahi zuriya sai yake turawa wallahi na ce maka kalma ɗaya ko wani mutum ya faɗa anzala ya yi rabiya sallallahu alaihi wasallam yaƙin hunain ya yi rabiya akwai sabbin musulunta wanda an yi fatawar makka aka wuce yakin hunain aka je aka samo ganima lalaye rajiya ya ɗauki mutanen makka sabbin musulunta saboda talif a jawo zukatansu ya ɗauki dukiya ya ba su mutanen makka bai ba su komai ba wani ya duje shi ya gaya masa wata kalma cewa ai izil kai adalci izil ya muhammad ya ce kai adalci ya kai muhammad wannan kalman ya faɗa ba wanda in ni ne da kai dan wani ya ce maka adalci ba ba wani abu nan bane amma da ke manzo Allah ya ga wa sallallahu alaihi wasallam wallahi ba shi ba har zuriya su sai abu da da abin shafa wani a yakin Uhud haƙori fa ya cire manzo Allah sallallahu alaihi wasallam take bakin sa ya zama wawulo kuma an ce duka zuriyarsa ta inda ake gane su ba wanda yake da haƙori ko ɗaya dukkan zuriyar samala haka za a yi mutum haya girma ya gama rayuwa ba haƙuri ko ɗaya ba saboda taɓa ne Muhammadu saboda haka wallahi in mutu ko ga yana yana shi shi a lamarin ma'aiki salat ku gyale shi wallahi yana yi wa kansa ne da zuriyarsa kuma tun daga duniya har lahira Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mu ni dai na sani a duk zunubi ba zunubin da za a ce ko ka tuba a kashe ka sai ya taɓa manzan Allah saboda haka mutum in zai kiyaye kansa ya kiyaye kansa eh in kuma kayi ma kanka kaiwa shi ma a ba abin da za mu kare shi da shi in duk duniya za a haɗa girmama shi ba a kare shi da komai ba wallahi jaza da sakamako da ribin girmamawa gare mu zai koma saboda haka wallahi mu dage cikin ganin girman kadarin manzan Allah insha Allah sai ga mun samu kodu abin da muke so saboda haka lafi sa'u ka fi ulaka annabawan da kansu manzannin ba su yi daidai da kai ba fi ulaka a cikin ɗaukakar ka wa qad hala sanan minka dunahum wa sana'u wato sanan minka haskenka mai girman nan wa sana'u da ɗaukakan da Allah ya baka hala dunahum ya wuce annabawa gaba ɗaya ya wuce dukkan manzanni wane su mala ka wuce sallallahu alaihi wasallam duk abin da aka ba annabawa an ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aka tsara masa aka tsara masa abin da ma ba a ba su ba annabi wa Umar ce yace inna ma masalu sifati kalin na sai kama masalun nujumal ma'u yace inna ma masalu sifati kalin na su wato annabawa wato sun wato masalu sifatika wato sun misalta sifarka ne ga mutane sun zo a matsayin su ma annabawa a matsayin manzanni su ma to sun zo a irin wannan misalin ne a irin wannan sifan ne irin yadda kai ma ka zo manzo ka zo annabi to amma su irin nasu zuwan kama matsalar zuman ma'u kamar yadda alma'u ruwa yake kwatanta taurari yanzu idan ka zo ka samu kogi yana nitse to idan ka duba cikinsa idan akwai taurari a sama za a gansu a cikin wannan ruwa ko ba gansu ba za a gansu rasu ga suna a cikin ruwa in ma ruwa ne na randa za ka hango har da wata har da wata duk ga taurari a cikin ruwa to amma wannan na cikin ruwan hakikan taurarin ne ai ba hakikan taurarin bane ko to irin yadda wannan ruwa ya sifanta wannan taurarin ya misalta su ga sunan amma kuma ba su bane to haka annabawa suka zo wato a takaice sun zo ne don share fagen zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasa kowa in ya zo a cikin su zai yi bishara da zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa fa mu mun zo ne amma mai gidan yana nan zuwa mai gidan yana nan zuwa har zuwa lokacin da annabi Muhammad ya zo sallallahu alaihi wasallam yace anta misbahu kulli fadlin fa ma tasdur illa an dawi kal adwa'u yace anta kai ya rasulullahi misbahu kai ne fitila kulli fadlin na kowane fadla duk wani samun girma da wani a cikin halitta ya samu wannan girma ku duba za ku ga ya rabi annabi Muhammad saboda shi shine fitila na kowane fifikaiya kowane girma sallallahu alaihi wasallam fa ma dasduru illa an dawika al-adwa'u al-adwa'u hasake fa ma dasduru ba sa bayyana illa an dawika sai daga haskenka duk wani haske in ka ga ya fita to daga hasken annabi Muhammad annabi Adamu bai zama annabi Adam ba sai dan annabi Muhammad annabi Nuhu haka annabi Ibrahim haka annabi Isma'il haka haka sauran dukkan annaba sai na Abubakar bai zama sai na Abubakar ba sai da annabi Muhammad sai da albarkan annabi Muhammad haka sai na Umar haka sai na Usman haka sai na Ali haka na na Fatima duk wanda kaga ya zama wani yo duniya tana nuna shi wani kenan to wallahi albarkan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ƙara mana son manzana a su imam malik din nan imam shafi su imam abu hanifa imam ahmad bin hanbal su shi ahmad tijani radiyallahu ta'ala su da asir qasir jilani su shi ibrahim inyas duk wanda ya zama wani tauraro a duniya to wallahi bai samu wannan dau'un ba bai samu wannan hasken ba illa an dau'ika sai daga hasken Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam laka zatul ulumi min alimi al-ghaib wa min hali adam al-asma'u yace laka zatul ulumi wato haƙiƙanin ilimi laka naka ne kuma kai kana samun ilimin ka ne min alimi al-ghaib daga masanin gaibu shine waye Allah tabaaraka wa ta'ala shi manzo Allah almajirin Allah ne a kowaye iliminsa yana da farko kuma yana da ƙarshe amma ban da annabi Muhammad saboda ne saboda shi ya karbi ilimin ne daga malaminsa wanda malamin nasa iliminsa bai da farko bai da kuma ƙarshe an gane saboda haka shi ma sai zama iliminsa babu farko babu ƙarshe saboda haka zatin ilimi to laka na annabi Muhammad min alimi da gaibi wa minha li adam al asma'u daga ilimin ka ne aka sanarwa annabi adam sunaye wa allama wa allama adam al asma'a kullahu thumma ardam al malaikati to wannan ilimin sunaye to daga ilimin annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam aka dauka aka samma annabi adam alaihi salam yace lam tazal fi dama'iril kauni tuhtaru lakal ummahatu wal aba'u yace lam tazal baka gushi ba tuhtaru lakal ummahatu wal aba'u ana zaba maka iyaye mata wal aba'u da iyaye maza fi dama'iril kauni a cikin wato wato boyayyun halittu a gane wato duk inda aka samu wato jama'a kashi biyu to sai Allah ya zaɓi jama'a da tafi ɗaukaka a cikin ta tafi da annabi Muhammad wato in mun faɗi wannan magana shi wanzu Allah haske ne eh shi haske ne kamar yadda muka faɗa a karatunmu na Jawahirul Ma'ani cewa shi haske ne kuma duk mun yi bayanin a can to wannan haske ya biyo jikin annabi adam ya biyo jikin annabi shinsu ya biyo jikin annabi idris ya biyo jikin annabi ibrahim ya biyo jikin annabi isma'il to daga nan duk wanda hasken zai biyo jikinsa to wani ne dan wani ne wani ne dan wani ne dan dangi ne dan girma ne an gane ko masu riko da addini ne ba a taɓa samun wato wannan haske ya biyo ta mutane ba mutanen kirki duk mutanen kirki eh wani ma ce duk annabawa ne eh a cikin an ka duba a shafa wani ya ce duk annabawa ne eh sun kai ɗari biyar ce duk laye da ya lissa ba duk annabawa ne a wani kuma ce a duk waliyai ne eh wasu daga cikin su kuma annabawa su ma musalai kamar su annabi Ibrahim da sauransu to shine saboda haka haka Allah ya dinga zaba masa har ya fidda shi daga jikin wato sai da Amina da sayyidi Abdullahi Allah ba mu albarkacin ma madad fatratun min ar-rusul illa basharar qaumaka qauma halbi kal anbiya'u yaje fatratun min ar-rusul yankewa na wato manzanni ma madad bai shuɗe ba illa al-anbiya'u face annabawa bashar qauma halbika ta ma wato al'ummanta mutanenta albishar da kai zuwanka. Babu wani manzo daga cikin manzanni ko annabi wanda ya gaji manzancin wani manzo ba ce sai ya ce wa mutanensa ba akwai annabi Muhammad sallallahu alaihi yana fa zuwa yana fa zuwa in ya zo ku kula da haƙƙinsa sallallahu alaihi wasallam itatabaha bikal usuru wa tasmu bika aliyahu bada aliyau ita al usuru zamuna tatabaha bika suna alfahari da kai wa tasmu bika kuma suna samun daukaka da kai aliyau bada aliyau daukaka bayan daukaka eh dukkan zamuna dukkan zamuna suna alfahari da annabi Muhammad kuma sun yi burin manzan Allah ya zo mana a cikinsu, sai ya bayyana ma a cikinsu, sallallahu alaihi wasallam eh saboda haka ma sai ya zama karnin da manzon Allah ya zo ya zama shine afdalul quruni eh afdalul quruni karni eh ko kuma khairul quruni karni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum sallallahu alaihi wasallam to shine saboda haka za mu tsaya nan insha Allah za mu salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih wa al-Fatih لولا في البلاد ولا إلى سالب ولا السلام على المرسلين الحمد لله